أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau muna yinin uku ga watan biyar jumada ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai ga bakwai ga watan sha biyu miladiya na da 2021 a sati da ya gabata mun fara karanta sabon babi babu ishratu nisa babi wanda yake bayanin zamantakewa da mata zama na adalci da mutuntawa zaman da babu zalunci zama na girmamawa idan ba manta ba mun karanci hadisin abu huraira radiyallahu anhu da hadisin ibn abbas kuma babu laihi mu koma kan wannan hadisi saboda abin da ya kumsa. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنسى مونا حديث دقاء أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر cikin abin da ya hirin shayi da sunan shi da sunan mahaifin shi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace mal'unun man ata imra'atan fi duburiha la'antacce ne ko Allah ya la'anci wanda ya zo wa mace a adduburarta domin wannan Allah ba haka yi umarni ba Allah ya yi umarni a zakkewa mata ta gaba ba ta addubura ba kuma sai kamancece ne da aikin mutanen annabi Lutu da zuwa yadda suke neman maza kuma Allah ya musu ukuba nau'in ukuba kusan guda uku zuwa hudu a lokaci guda kuma Allah ya dirme da an musu dai ruwan duwatsu kuma Allah ya gaggabo ƙasa aka birkice ta bayan azabar da Allah kuma ɗaukaki kuma ya musu tanadi a kan قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له إمام أبو داود إمام النسائي kuma lafazin wannan na imamun nasa'i ne wa rijaluhu thiqat mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adilai mahardata lakin u'illa bil irsal sai dai an raunanar da shi da cewa hadisi ne mursal kuma hadisi ne mursal sai dai ingantacce ne kamar yadda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih targhib wa tarhib kalkashin hadisi na 2040 da 432 وعن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburaha Allah madaukaki bayya kallon mutumin da ya zo wa namiji ɗan uwanshi ko kuma ya zo wa mace ta adduburarta nan la'anta ce mai girma kamar yadda Allah ya la'ance su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mai luwaɗi kuma wannan muguwar tabi'a mun ce yanzu ta yaɗu a duniya saboda al'amari na neman duniya kuɗi dai tane sun raja'a zuwa luwaɗi kuma muguwar tabi'a ce wadda Allah madaukaki ya halakar da al'ummomin da suke gabana in ba dan roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma roƙon da Allah ya karɓa mashi cewa ka Allah ya halakar da al'ummar shi da wata alloba wadda za ta halakar da su gaba ɗaya to da mu ma haka mun bi sahun wancan al'ummomi wanda suka gabata qala rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa nasa'i da imamu nasa'i wa ibn hibban wa illa bil waqfi aksi hadisi ne mawqifi da shi ma hadisi ne mawqufi wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami' kalkashin hadisi mai lamba 7801 wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa daga annabi wanda tsira da mun ci Allah su ƙara tabbata a gare shi kala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar lahira to kai ya cutar da makwabcin shi kowace irin cuta cuta ce ta aiki a aikace ko cuta ce ta magana babu zancen cuta tsakanin musulmi da musulmi bal ma tsakanin musulmi da kafiri uwa uba kuma ya zama to makwabta ne nan bai dace ba a ce makwabci na cutar da makwabcin shi ta kowane bangare idan mutum ya yi cikakken imani da Allah da ranar lahira. Wustausu bin nisa'i khaira, kuma manzala sallallahu Alaihi sallama ya ce ku yi wasiya, kuwa junanku wasiya da mata wasiya ta alkhairi na kare na kyautatawa da ka a zalunce su a kyautata ya zuwa gare su. Fa inna hunna khuliqna min dhil' domin an halicce su ne da haƙarƙari. kuma haƙarƙari na Adam alaihissalam daga shi aka halicci Allah ya halicci Hawwa matar shi wa inna a'washa shay'in fi dhil'i a'la kuma lalle mafi karkata na abin da ya zama to haƙarƙari ne saman shi mun ga haƙarƙari daga tsakar baka ne amma in kuma ya tahi ƙarshe sai zama to ya ƙara karkata domin ya gamu da ƙashin baya na'am fa'in zahabta tuqimuhu kasarta idan ka tahi ka ce ka miƙe shi tabbat ya kare kuma mutum iya so ya ɗauki haƙarƙari ƙashin haƙarƙari ya ce miƙe shi zai ga tabbat inda ka ce za ka miƙe shi to karya shi za ka wa in taraktahu lam ya zala in kuma ka bar shi ba zai bushe ba a karkace kuma haka Allah maɗaukaki ya halicce shi wastausu bin nisa'i khaira nan ku yi wa junanku wasiya da mata wasiya ta alkhairi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafz al-bukhari wannan kuma lafzi na imam al-bukhari wali muslim imam muslim iya da ruwaya fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj idan ka ji daɗi da ita ka sadu da ita to ka sadu da ita ne da abin da ke tare da ita na karkata kai ma a karkace kai ta yaya za ka nema kuma mace ta zama to miƙaƙa kai ma akwai kurakure wanda suke tare da kai lambar yayuwa tabi'a ce ta mutum duk yadda yake sai ka same shi da kurkure da kuskure kuma musamman ma mace haka Allah ya halice ka in dai abu bai kai na abin da mugun saban Allah ne to dan wasu dan haƙoƙinka kana iya haƙuri dan wasu lailuka karama karan wanda bai ta banda baya da alaka da mutuntaka kuma babu alaka da haƙƙin aure na mace ce ba a san ta ba da neman maza da zinace zinace ba a san ta ba da tozartar da abin da ya shahi haƙƙi ne na Allah sallah da azumi da abin da ya kamata sauran wasu abubuwa wani lokaci sai a kau da kai ai kamar ba a yi ba a ji kamar ba a ji ba a gani kamar ba a gani ba na'am قال وإن ذهبت تقيمها تقيمها كسرتها idan ka ce ho sai ta miƙe sai ka ganta a miƙe zot to ho karya ta ne za ka yi wa kasruha talaquha kuma karya ta sakin ta ne idan ka ce sai ka ganta daidai bai yayiwa sai dai ka sake ta wannan hadisi na karantar da mu kahin a ce wasu turawa na yamma ko na tsakiya sun zo sun nemawa mata yanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musulunci alma musulunci kahima a yi su na'am yana in san su abin da yake wajibi gare su su nemo haƙƙin su a cikin musulunci kuma wallahi babu wani gata da wani addini ko tunani ko wata siyasa ta wa mace gata kamar yadda musulunci ya wa mace gata duk yanda turawa suke neman su hudo 'ya'ya mata a waje su yi gwagwarmaya ta rayuwa kamar yadda mazaje suke gwagwarmaya wallahi suna nihin su ne da wahala amma inda za a bi musulunci sau da kafa mace sarki ce mera mace sai abin da ta gada ba قال وعن جابر أنصم ونحديث لك جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة mun kasance tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi a wani yaki falamma qadimna almadinata lokacin da muka gabato madina mun dawo za mu shiga madina zahabna linadkhula sai muka tahi za mu shiga cikin madina wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce amhilu hatta tadkhulu laylan ku saurara ka ku yi gaugawar shiga har ku shiga da dare amma a ba da labari cewa ga mu mun taho ba ina mai shiri za ta shirya kan miji ya zo daga bulaguro ya samu matar shi a cikin wani hali wanda ran shi ba zai so ba amhilu ku saurara hatta tadkhulu laylan ya'ni isha'an lokacin sallar isha likai tamtashita asha'isa domin wadda kanta a harwatsa ta yake ta kunce kai bata wanke ba bata yi kitso ba ta shirya nan ta sharce kanta ta gyara kanta wata stahidda almuhiba wadda ta dade mijinta bayanan ta yi aski ta rage wani gashi na gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan hadisi na karantar da mu cewa mutum kana da iyali kai kokarin kakka same su da wani laifi wanda ranka ba zai ba zai so ba kakka yi kalarwai kwatsam ka tai bulaguro kwatsam ka zo ka zo ka ga abin da yake kuwa wata rana ranka ba zai dadi ba zaka tsundumar da kanka cikin abin da baya da dadi shi yasa sai a ba su dama musamman ma a wannan zamani namu kana wani wuri sai ka yi waya gani nan ta ina wuri kaza duk wannan kuma shari'a ta yi wannan ne saboda a samu dai kwanciyar hankali ka a samu wani abaraka wanda za ta lalata zama aure nam qala wa fi riwayatil al-bukhari imam al-bukhari iya da wata riwaya daban idza aqala ahadukum al-ghaiba fala ya turku ahlahu laila idan mutum ya dade bayanan yayi bulaguro ya dade to kai ya je wa iyallan shi da dare saboda gudun abin da ake gudu su tari mata suna da kan sakaci musamman ma wanda Allah bai ba su ba tsoron Allah Allah wani ya shiga gidanka ba sai ka je kwatsam cikin gida da dare ka iske mutum a ciki ko kuma ka ga abin da ranka ba zai dade ba na Allah wannan sai zama to sababin rabuwa ne amma in kai haƙuri wasu masalafa in suka zo masallaci suke tahi kwana ga hau gidanka amma saboda aiki da wannan hadisi sai mutum ya je wani wuri ya kwana da sahi ya isa cikin ya isa gida na'am to amma kuma alhamdulillah yanzu akwai sadarwa kafofin sadarwa na bada labari na duk inda kake kana iya bada labari cewa ga kanan tahi na'am wannan ba a ɗaukar shi dogon bulaguro yini guda ba ba bulaguro bane mai tsawo an bulaguron da zaka je kai kwana sati wata shekara eh na eh wannan wanda kana ta duk ta yadda kai inda ka tsaya ka ce ga mu zo wuri kaza ina abu ne mai sauki نعم نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن سمونا حديثي دقاء أبي سعيد الخدري wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce inna sharran nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilay thumma yanshuru sirraha mana daga mafi sharrin mutane wajen Allah madaukaki ranar kiyama mutumin da zai sadu da matashi ta sadu da shi ya kutsa cikinta ta kutsa cikin shi sun mai yin shuru sirraha sannan a wayi gari ya zo ya iske fada ai kaza ne ai matata kaza ce matata kaza ce to na ya zama tuna daga sharrin mutane kuma akwai irin wannan mutane da za su zo su yi ka tone asirin yallansu na in yaba ta yi da wani abin da ta yi la'allar daga cikin abokan shi ne kewaya shi ma ya ji abin da ya ko in kuma lalata ta yi kuma ya lalata kan shi halin ya tozartar da kan shi ya tozartar da ita قال أخرجه مسلم إمام مسلم افتد وانا حديث وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أنسى مونا حديث دقى حكيم دم معاوية دقى ما بابنش معاوية wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala ce qultu nace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawji ahadina alai menene haƙƙin matar dayan mu akan shi menene haƙƙin ta akan shi qala tut'imuha idza akalt ka ciyar da ita idan ka ci wannan kuma idza ba wai sai ka ci ka ƙoshi ba kan nan ka nema ka je ka ce da yan ana nihin idan ka ci ka ta ci na wa taksuha idan ta saita ka suturtar da ita lokacin da kaiwa kawa kan ka sutura yanzu abin da yake ciki sai ka ga mutum ya bar iyalan shi babu komi bai bar komi ba amma ya zo waje ya cika cikin shi ci wancan ci wancan ci wancan dauki dan tsire nan kaza nan nan yanka kaza ya cika cikin shi ya bar iyalan shi babu komai wannan kuma nau'i ne na zalunci wanda haƙƙi ne na ya tozartar da haƙƙin da Allah madaukaki ya dora mishi na ciyaswa haka kuma sutura ka ga mutum wani la'alla a shekara da kyalzewa matar shi ɗinki guda wani ma bai yayi shi ko duk irin talaucin ka bayyayewa duk kullum ya zama kana cikin talauci wata rana an samu kunci da ikon Allah wata rana a samu sarari sai ka ga akan banza kan wahi ya je ya kashe kudin shi kuma alhali iyalan shi ga su sai dai su ciri su kullu shi yasa yanzu babu biyayya mata ba sa ganin girman maza da darajar su saboda su suke tahe da gida in sutura ce mace za ta wa kanta abinci ita za ta nema ya zo ya ci to kuma yaya kake so ka zama namiji a cikin gida kawamar da Allah madaukaki ya bayani da ita saboda abin da Allah ya fifita ku akan da bangaren daukar nauyi da sadaki da kabiya da daukar nauyi da zaka yi in kai watsi da ita kenan babu na'am qala wala tadribu alwajha Allah madaukaki yayi umarni a buge su lokacin da suka zama to sun taurin kai sun kasu biyayya ga mazaje bugu wanda babu birdi bugu wanda ba za a ga tasirin shi ba bugu ne na ladabi na ladabtaswa to in ka tashi irin wannan bugu na ladabtaswa ba ku tufo ba wa na'am akai muka ce bugu na ladabtaswa bugun da babu birdi zaka ga shi ma nan kuskure da mutane maza suke kaga mutum ya samu mace matar ce diyan uwar iyalan shi ya samu kamar jakka kamar wani abokin hada ya kwalhusa mata fuska har aika zuwa likita da abin da ya kamata mazala sallallahu alaihi wasallam ce wala tadribul wajha kakka bugi fuska banda mari domin babu wani wuri wanda ya zamanto mai matsayi a jikin mutum kamar fuskar shi wala tuqabbih kakka munana kai da daga daga wani bakin ki kaza da kaza da kaza ko gajeren banza ko wane daga a kakka munana domin halitta ba ita tawa kanta ba Allah ya in ka yi ta kyau kai ma ba naka ne ba Allah na Allah ne to kuma hallau duk baka tashi ganin munin ta ba sai yanzu kala wala tahjur illa fil bait in ka tashi yaji to kaka yaji sai a cikin gida matsaloli sun kai matsaloli ka gaji asali asali bace take yaji ko to in ma namiji in abu ya kai abu yaji yake to in ya tashi yaji kai kai ya bar gidan shi yayi a cikin gida inda ana cikin daki guda canza daki sake wani in babu wani da ana shinhuda kusan guda matsa shinhuda kacan kai nisa ita ma ta yi kwancin ta adama na'am wala tahjur illa fil bait rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa 'alla al-bukhari ba'da 'allaqa al-bukhari ba'dahu wa sahahahu ibn hibban wal hakim na imam ahmad da abu dawud da imam an-nasa'i da ibn majah suka rawaito wannan hadisi imam al-bukhari ya allaka shashan wannan hadisi ta'liqi shine ya ambaci hadisi ba tare da isnadi ba tafarki na imam al-bukhari idan ya kawo hadisi na babu zai kawo shi da isnadi daga wani daga wani daga wani daga wani har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma akwai hadisan da su ma suna da inganci sai dai ba su kai wancan inganci ba na babu sai ya bar wannan kinsu sai ya kawo dungarin hadisi saboda karfafa wancan hadisin قال وعن جابر بن عبد الله عن سمون حديث daga جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول يهودا sun kasance suna cewa idza ata ar-rajul imra'atahu idan mutun ya sadu da matashi min duburiha ta adduburan ta fi qubuliha daga gabanta kana al-waladu ahwal sai zamanto ɗan da za a haihuwa ya zo ɗa ne mai idanu wanda suke kallon kowane shashi mun gane ko nan ya zamanto idan ya kalli nan ya kalli nan na'am kamar idan hawainiya ko abin da ya kama da haka ko rakumi fa nazalat sai Allah madaukaki ya sabkar da wannan aya nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashid mata matan ku gonan gonayen ku ne gonakan ku ne ku zo wa gonakan ku ta inda kuke so a gona tana da hanya duk inda kaga dama sai ka shigo da ta gabas ta yamma ta arewa ko ina kana iya shiga abinda ake so ka shiga dai ta gaban na'am ba ba ba wannan addubura ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari kenan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karetar da Yahudawa abinda suke tunani akan shi kuma haka Allah madaukake ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashitu muttafaqun alaihi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma lafazin wannan na Imam Muslim وعن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahla da dai ɗayan ku a lokacin da ya so ya zakkewa matar shi ko iyalan shi qala yace bismillah yace bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah madaukaki ka nisatar da shaytan ka nisatar mana shaytan jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana kuma ka nisatar da shaytan ga abinda ka arzuta mu da shi fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun domin in Allah maɗaukaki a wannan dare ya ƙaddara musu ɗa, ce macen za ta yi ciki, fidalika a wannan dare lam ya durruhu shaitanu abada, to ha abada shaitan ba zai cutar da shi ba, cuta wadda zai ɓatar da shi daga tafarki na Allah maɗaukaki. Allah zai sanya shi su mugugin hanya a mai zamanto a ce wannan ɓatacce ne, to da wahala. dalilin wannan albarka da addu'a mutum ya yi da basmala da yi kuma da addu'a da ya roƙi Allah maɗaukaki Allah kare su daga shaidan kuma da abin da ya samu wannan na daga cikin adabu zifaf kuma ko kuma ladubba na saduwa da iyalai kan mutum ya zo kamar shakki kanan kawai ya abkawa iyallar shi a'a ko mai addinin musulunci ya karantar da mu abinda da shi za mu kusanta zuwa ga Allah kuma Allah ya kare mu daga duk sharruka da yawa wa nabi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ani nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi ƙara tabbata a gare shi kala yace idza da'a ar-rajul imra'atahu imra'atahu ila firashihi fa abat an tashi'a fa bata ghabban la'ana la'anataha al-mala'ikatu hatta tusbih idan mutum ya kirayi iyalan shi ya zuwa makwancin shi yanzu kun san wata fitina wanda take afkuwa yan proje akwai projen da suke bin mata suna waye musu kai hatta saduwa da mace sai ta ga dama ta ke yancinta ne na yancinta ne amma shi ma yancin shi ne ko shi kuma yanci kowa iya da yanci kenan sai a kwatse a kan yanci kowa iya da yanci ga alhali ga abin da shari'a ta yi mana zala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya nemi matar shi ya kiraye ta zuwa shimfiɗar shi ta kiya ba tare da wata larura ba ba tare da rashin lahiya ba ko kuma jinin haida ko abin da ya kama da haka fa'abat an ta jiya ta ƙi ta zo, fa ba ta gadban yawayi gari ya kwanta iya baƙin ciki iya mai hushi, kuma tabbat sai ya yi hushi. La'anata hal mala'ikatu, to mala'iku sun tsine mata albarka. Ita kuma la'anta alibti'ad min rahmatillah shi ne nisatar da mutum daga rahma Allah maɗaukaki. Da sun tsinewa mutum shi kenan Allah sai nisatar da mutum daga rahma Allah maɗaukaki. hatta tusbiya tana nan suna tsine mata albarka har sai ta waye gari abin na da haddari mai girma ittafaqun alai wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzu lil bukhari lafzun wannan na imam al bukhari ne wali muslim imam muslim na da ruwaya daban kana alladhi fi samai sakhitan alaiha hatta yarda anha wanda yake sama wane ne shi ne Allah maɗaukaki. In wanda yake sama iya fushi da ita har sai mijinta ya yarda da ita, ya sabka ya ya haƙura da fushi, ya huce. Wanda ko Allah maɗaukaki yake fushi da shi ai kaga al'amar ya girma. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أرسم وانا حديث لك عبد الله دا عمر وانا يرد الله تكار تبتا أغريسو annan nabiya sallallahu alaihi sallama cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi la'anal wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata muttafaqun alaihi manzala sallallahu alaihi sallama ya la'anci wanda za ta yi dashen gashi dashe ta samu gashin wata ita ba ta da gashi ta zo ta dasa gashin wata wal mustausila da wadda za ta dasa mata duka la'antattu ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su saboda mene akwai nau'i na zamba da ruha-ruha da kwaskwarima wasu malamai suka ce idan gashin da da an ganshi an san ba gashin ta bane to da sauki domin daman yaudara ce an san ba yaudara ba ce ba gashi ne kina da bakin gashi aka gaja ko ja ga baki ga ja ya taho to an san kawai da shi ne kika yi wanda zai aura ya san dai kawai ba naki bane ba daman dasawa ce aka amma gashin da gashi ne na mutum aka kitsa shi da gashi na ba a gane ba ya ganuwa ko musamman ma gashi na laraba wanda ya zama to gashi ne mai tsawo idan an dasa shi da wahala za a gane cewa wannan gashi ne gashinta ne ko ba gashinta bane walwashimata walmustaushima da wadda take a wannan tsaga wadda za ta yi tsaga shi ma haka da wadda ta mata tsaga duka kowanne manzala sallallahu alaihi wasallama kowace manzala sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su kuma yanzu za ka mata da gangan za su je a tsatsaga musu wannan fuska da gangan walaikum salam wa rahmatullah kamar irin wannan kuma da ake yi na gado ya shiga ciki duka ya shiga ciki na'am sai dai kuma akwai abu wanda ana nihin abin da kai da karan kanka ne ka je ka bada amma kana jariri an tsaga ma amma dauranci ko amma gobarci mai zunubinka ba ka da zunubi shi ma wanda ya in bai san hukuncin ba baya da zunubi na kamar akwai yara ya mata da misali ana musu kamar kiran da hawaye duka hawayen zaki in dai ba da wani illa ba ce ba bai dace ba Ba, bai dace ba ina zaki ya ga ya ga mutunci har da za a yi hawayen shi a fuskar mutum na'am qala wal mustawsib wal muttafaqun alayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi ga can malam yayi ta'aliki a cikin wannan eh, taba'a qala al wasilata التي تصل شعرها بشعر بشعر آخر زورا ita ce wadda take dasa gashinta da wani gashi na ƙarya sunan ƙarya wal mustawsila allati ta'muru man yaf'al biha wadda take neman a mata ita ta nema a dasa mata waccan kuma ita ce mai dasawa kenan sai ya zama to sinu talab ne ne sin na mai ne- nema wanda yake karantar da mu nema abu kamar wanda zaka ce mustaghfir mai neman gafara bidhalika unam wa alaikum salam kamar wannan da suke da roba ko kuma wannan da ya shi ma nan malamai sun yi eh, fatawa akan cewa wannan babu laihi saboda da ka gani ka san ba gashi bane shi abinda ake nihi kar ayi abinda za a yi yaudara kaga roba ai ka san ba gashi ba dora ta ne akai wasu kuma malamai sun tahi da komi komi ma in dai za a dasa to ya shiga cikin wannan wannan hadisi dai kuma in an fahimta za a gane cewa abinda ake tsoro yaudara ne kar ka zo ka ga mace dum da gashi tili guda ashe ba nata bane sai da ta kunce ka ga guguyen gashi gare kai gare ta kaga sai zama to wata illa ce ko na'am kamar da kaga mace da roba ai kaga ko babu babu zancen roba da wannan na'am
akwai mata wani da suke sanya shi perik ko ta ba shi da tashi da yana za a eh duka in dai an lura in dai ba za ta yi bambantar da gashin su ba da wannan ya shiga ciki Eh, amma in da wadda da an gani an san kawai mashi ban ma mu ba ma kamar mu yan afirka an ga mace da gashi har gadan baya ka san dai ba na ta bane ba ko na'am amma wajen larabawa na abu ne mai sauki na'am ko kuma wajen turawa na'am ina ne walwashi manam qala walwashim ita kuma tsaga an yughraza aljild shine a a caccaki wannan fata bi ibra da allura thumma yukhsha bi bil kahli sai a balbada mishi wannan naka kwalli bil kahl aw nil ko kuma wani abu wanda ake ci mishi ne fa yazruqu asra sai wurin ya yi tsanwa-tsanwa mu kuma anan sai ya baki-baki idan masu fara kwata in aka yi hakanan tsanwa-tsanwa yake mu kuma sai ya zamanto ya yi baki au ya hadir ko kuma ya yi tsanwa Na'am. ko ya yi bula-bula ko kuma ya zamanto ya yi wani tsanwa-tsanwa wa'an ibn abbas nam wa'an juzamata bint Wahb radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga Juzama diyar Wahab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ƙala ta ce hadartu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi unasin na halarci manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi iya cikin wasu mutane wa huwa yaqulu iya cewa laqad hamamtu an anha anil ghila nayi niyya in hana maza su yi ghila nau'i ne na kwanci shine lokacin da mutum zai sadu da iyalan shi a lokacin da suke da juna biyu in gane ko saduwa a cikin juna biyu ita ce ake cewa ghila na ɗauki niyyar in hana mazaje kan wannan saduwa da mata a lokacin da suke a cikin juna biyu fanazartu fil rum sai na kalli rumawa wa faris da farisawa fa idahum yughiluna sai ga su suna saduwa da matansu a lokacin da suke da juna biyu yughiluna auladahum fala yadurru zalika wannan abu bai ya cutar da wannan fala yadurru zalika auladahum wannan saduwa batta cutar da wannan jarirai wanda suke cikin ciki shay'an da wani abu sun masa aluhu anil azli sannan sun sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga azlu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa yace zalikal wa'dul khafi wannan shine kisa koyayye hadisi ya zo in ban mance ba Umar radiyallahu anhu yake cewa lokacin da in sun kama koyangu sun mutun yayi sadaka lokacin da zai zai sadu da mai sadakan shi in ya zo zai zubar da mani sai huddo shoye suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah madaukake ya kaddara shi sai ya abu na abinda Allah ya kaddara halittar shi to babu kawa sai an halince shi rawahu muslim imamu muslim suka fitar da wannan hadisi ya fitar da wannan hadisi na'am wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rajulan qala wani sahabi yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li jariyatan ina da wata kuyanga wa ana a'azudu anha ni kuma ga hadisin nan ni kuma ina azulu game da ita ina ina kaurace ma ina fitar da kafata lokacin da zan yi inzali in fitar in zubda sha'awar shi wa akrahu an tahmila ina kin ta dau ciki wa ana uridu ma yuridu rijal ni kuma ina son abin da mazaje suke so wa innal yahuda tahaddathat anna al-azla al-maw'udatu sughra yahudawa kuma sun zantar da cewa yin azlu kisa ne ƙarami ƙala kada batul yahudu yahudawa sun yi ƙarya lau arada Allah an ya hluka mastata'ata an tasrifa dai Allah maɗaukaki ya so ya halicci wannan abin halitta to da ba ka samu damar kaudar da shi ba na'am قال رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطهاوي ورجاله sikat mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne masu adillai mahardata sai dai wancan hadisi mun gani na imamu muslim ne kuma hadisi ne wanda ya zama to tabbatacce babu shaku tare da shi na'am na'am قال وعن جابر رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna azlu a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama wal qur'anu yanzilu alqur'ani na sabka walau kana shay'an yunha an da dai wani abu ne wanda ake hani game da shi lanahana anhu alqur'anu to da alqur'ani ya hana kuma haka da ne a galiban waqa'iq ahdath akwai wasu abubuwa wanda sahabbai za su yi kai tsaye Allah ya aiko wa manzon sallallahu alaihi wasallam wahi imma ya umarce su umma ya tabbatar da su akan shi ko kuma ya hana su na'am wali muslim fa balaga zalika nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta wannan sahabi sai ta kai ga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi falam yanhana an bai hana mu ba sai zamanto sunna ce ta kaririya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jo na abu daga sahabbai ko ya ga wani abu gare su bai hana su ba kuma ba a gaba wata alama a fuskar sallallahu alaihi wasallama ta kyama abu to wannan sai zaman to sunna ce malamai suka kawo hujja akan ka'ida la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil haja bai halitta ba a kasa yin bayani a lokacin da ake bukata yin bayani kana da bayani a lokacin da ake son shi ishi na'am sai zaman to kenan sunna ce takririya kuma sunna takririya na da cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas bin Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da mucin shi su kara tabbata a gare shi kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid ya kasance iya saduwa da matan shi da wanka guda akhrajahu akhrajahu imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzu li muslim kuma wannan lafzi na imam muslim ne wannan karshen babi ne abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am na wancan ba na haka eh kisa ne karami amma wancan suna yin azumin